ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله muna gode wa Allah madawacin sarki da ya kawo wannan rana rana wadda aka yi shekara da shekaru ana ta kokari wajen karantar da wannan littafi na adabul mufrad a kamar yadda muka sani shi wannan littafi yana daga cikin bangarurruka na mutum a cikin bangaren ilimin hadisi wato matani a bangaren ilimin hadisi sun kaji zuwa kashi daban-daban to wannan yana daga cikin wannan kashe-kashen don bangaren matani ana samun kala kala kala kala sun kai wajen guda goma sha wani abu na matani da kaga akwai aljawami akwai irin su muwafa'at akwai irin su al'ajza akwai irin su almasani akwai irin su asunan akwai irin su mutun al'ahkam akwai mustakhraja suna nan da yawa da malamai suka ambata to idan ka ɗauki wannan littafi yana daga cikin ajza na mutum na hadisai shi ta malamai suke ambata cewa shi wannan littafi asalinsa imam bukhari ya sa masa juz'un fil adab saboda su sun san me ake nufi da juz'i wato juz'i shine littafin da ya tattara wani bangare na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar a ce bangaren ladubba ko a ce bangaren kaza ko bangaren kaza to shi wannan littafi sai ya tattara hadisai na bangaren ladubba shi ta wasu da cikin malamai suka sa masa mufrad adabu al-mufrad wannan mufrad din kamar yadda malamai suke ambata cewa ba Imam Bukhari bane yasa an sa ta ne dan ta bambance tsakanin littafin sahih al-Bukhari na Imam Bukhari da kuma wannan littafin da yake da aka ci ta ake ce masa adabul mufrad wato wannan juz'un fi al'adab shine ake nufi da aka idan ka rawaito hadisi daga nan ko ka kai ko cewa Imam Bukhari ya fitar da hadisi a cikin wannan littafin to sai ka ce fil adabil mufrad amma idan ka ce al-Bukhari fil adab wato yana komawa ne zuwa ne sahih al-bukhari dan cikin sahih al-bukhari ma akwai littafai littafai da zawa da cikin sahih al-bukhari kan da yake cikin ne dari da cikin kitab kitab kitab to wannan yana daga cikin kitab na wajen 80 da wani abu adab kenan da haka idan ka zo dole ka ce rawahu al-bukhari fi kitab al-adab min sahihihi daga cikin littafinsa amma in wannan ne shine ake bambantawa a ce al'adab al-mufrad kuma da ambata cewa da yawa daga cikin malamai sun ce wannan mufrad din dan a ka gane cewa ba hadisin da Imam Bukhari ya rawaito shi ne a cikin littafin Sahih al-Bukhari ba kamar da muka sani sunan sa Jami'u as-Sahih al-Muqtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi to kaga wannan ladubban ga nan duk an riga an ambata mana yanzu na zaune na samu ladubba da yawa da aka ambata kuma mun sani cewa da yi iltizamin inganci a cikin wannan lissafi ba za ka akwai wasu daga cikin ko ce mafi aksarin abu da hadisan da suke ciki ko ce hadisai ne suke cikin wannan lissafi amma an samu wasu daga cikin mawkufa ko ce asar al-mawqufa na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tabi'ai wanda ba su da yawa sosai insha Allah to yau gashi Allah madaukakin sarki ya sa tun daga farko har ƙarshe an samu malam ya riga ya yi mana bayani filla filla dalla dalla akan wannan tun daga farkon sa har ƙarshen wannan ba karamin littafi bane da yana daga cikin littattafan da aka masa hidima kwarai da gaske da wannan littafi yana daga cikin fadlul fadlullahi as-samad fi tawbihi adal mufrad suna nan dewa an yi masa sharhi kala daban daban ba wannan yana nuna maka muhimmanci da girman wannan littafi dama hausa suna cewa ƙarshen daɗi karewa ana yau gobe jibi littafi malam zai kokari ya kawo wannan ziyarar to kuma gashi Allah madaukakin sarki ya kawo karshen wannan littafi idan haka wasiyar da nake mana da ni da ku baki daya da shi malam gadi wanda shine a yake ne wannan majalisi da cewa duk abin da muka ji me kokarin yadda zamu madabbaka shi a rayuwar mu sai gobe jama'a al'umma nan tamu tana daga cikin abin da take lakin lahibba wanda malaman da asali idan suka tashi kafin ma su fara koyar da mutane wasu daga cikin abubuwa sai sun karanta da su littafin adab irin wannan tattafan da ake fara ta'limul muta'allimin inna wa'ina ka san ladabi kai a matsayinka na ɗalibi me ya kamata ka yi me ya kamata kar ka yi balantana ma wannan ya hada kuma duka ga baki daya la dubban dukkan wani abu da zai zama a cikin rayuwarka na yau da gobe dan haka ladabi ko adabi wannan yana daga cikin abin da yake sanyawa mutum ya zama mutum ka bambanta da waɗanda ake kira ba musulmai ba ka bambanta da dabbobi da haka ladabi a cikin dukkan wani abu addinin musulunci ya zo ya fayyace mana don shiga a banɗaki wajen ita kanta ma a kaki da zu ake magana kaki da za ka yi ya za ka yi idan kai kaza ne za ka yi idan kai kaza ne za ka yi da za kai kaza ne za ka yi wanda da musulmai za su yi amfani da irin waɗannan da dubban nan addinin musulunci don na ganin cewa babu wani addini da zai samu karkuwa a duniya da ya kai addinin musulunci don haka mu tabbata waɗannan abubuwan a rayuwar mu ta yau da gobe ya kasance rayuwar mu ta zama wannan ka zama wannan hadisai na manzon Allah ka zama su ne rayuwarka gabaki daya sai ka samu a samun tsira a duniyarka da lahirarka ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu tsira ya ba mu dama da iko na tabbata waɗannan na dubba a cikin rayuwarmu ta yau da gobe Allah madaukakin sarki ya karba wannan aiki da malam yayi ubangiji Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri ba wannan shine ayyukan da yake ba suna nan da yawa wannan aiki ba karamin aiki bane kuma da kuka sani shi kan da sai ka zo ka duba sai ka yi kaza sai ka yi kaza ko wasu suna daukar cewa ko zuwa za ka kai bayani ka tafi ba san kai ka duba sai ka yi kaza sai ka ba da lokacin ka sai ka yi kaza ba karamin aiki bane ba abinda za mu faɗa sai dai Allah madaukakin sarki ya sa wannan aiki a cikin mizan na hasratin salam ta alkiyama ubangiji Allah madaukakin sarki ya karɓa masa wannan aiki nasa Allah madaukakin sarki ya muku albarka ya wannan majalisi albarka wanda ya asusa wannan majalisi malam gali Allah madaukakin sarki kuma ya saka masa da alkhairi da duk wanda suke dawainiya a cikin wannan majalisi Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi iyaye wanda suke halarta kuma Allah ya yi musu gamnatakar ya kara musu lafiya samari waɗanda suke halatta masu aure Allah madawacin sarki ya tsara musu dankon zamantakewa a cikin rayuwarsu ta aure waɗanda kuma ba su da aure aure ya sa su a gaba kamar yadda nake fatan cewa faɗa wanda aure ya sa su a ko ko suka sa aure a gaba to kuma Allah madawacin sarki ya aurar da su Allah madawacin sarki ya yi mana gamnakatar Allah madawacin sarki ya dace da mu a malam gali sai zo ya tsara su cika sawa insha Allah a wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد كيف يجرى ولا لسان كاسا يا شاء نجد الله الله جنى ذكرى جدي يا شاء الله يسعدك على الخير gaskiya wato abin abubuwan da suka bani sha'awa sosai suna da dama gaskiya a cikin karatun da malam yake gabatarwa musamman a rana irin wannan daga ciki gaskiyar magana akwai ita himma ta musamman da kuma kwazon shi malam din inda duk satin nan in dai ba wani dalili wanda ya fi karfinsa ba to za ka sami malam insha Allah a daidai wannan lokaci a wannan majalisi ne albarka wajen kokarin ilmantarwa da kuma karantar da yan uwa da suke halarta wannan majalisi ne albarka duk da cewa malam nasun yana da zuro gaskiya cewa kuma muna godiya ta musamman da wannan majalisi yana daga cikin majalisin da gaskiyar magana malam ke kaddara shi sosai dan ni shaida ne akan haka akwai darasin da na gabatar guda ɗaya a cikin wannan littafin wallahi nan na sake jinjina wa malam na lallai wannan majalisi gaskiyar magana yana ran malam sosai na yanda malam ya nuna cewa baya son ga uzuri ya taso amma baya son karatun da ya tsaya a yi kokari da Allah a gabatar da karatun wannan gaskiya yana daga cikin abubuwan da suka ƙara wato sa na ji daɗi sosai game da wannan aiki da malamin gabatar ko yake gabatar Allah ta'ala ya saka masa alkhairi Allah masa mutum sarki ya gode wa aikinsa Allah ya albarkaci zuriyarsa Allah ya ba shi ilimi mai amfani Allah ta'ala ya ba shi tsawon rai cikin wannan hidima da wannan addini mai albarka sana abu na biyu gaskiya ina jinjina wa su fuskokin da nake gani a wannan karatu na malam ɗazuwa magana da nake na cewa lai daɗin da nake ji duk lokacin da ka zo waɗannan fuskokin za a ga sai dai wani hukuma wani kujiri mai ƙarfi amma duk fuskokin nan za a ga ba ko da yake nake zuwa ba amma dai yawanci in na zo za a ga waɗannan fuskokin suna ganin su wanda wannan yana daga cikin abin da ke karfafa gwiwar malami sosai domin ya san duk abin da yake yi insha Allah ba zai tafi a banza ba akwai masu naka akwai masu dauka wanda insha Allah shi babbar riban malami shine abin da ya karanta a dauka ko a aikata ko kuma a karantar da wani wannan yana da cikin irin abin da yake fadayi to shi yasa malami bai cika samun karfashi ba da jin daɗi ya zamto fuskokin ɗaliban da yake karantarwa suna bambanta wayanda ya karantar wannan satin wani satin yazo ya ga wasu in malami bai zamto ba ma mai kiyaye mataki a ce ina za mu tashi tare da waye zai ga amma mataki saboda kila darasin da ya gabata wasu ba su daga daga cikin abin da gaskiya nake sake a gode wa su yan uwa wanda yana daga cikin abin da ya karfafa gwiwa malamin da ya zamto ko da yaushe yana tare da su suna tare da shi inda aka kwana in an zo za a tashi da su ake tashi to kuma Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi sannan abin da suka dauka na darussa daga malam wato da fatan za su ci gaba da yaɗa su domin karatu gaskiyar magana abin da yake da bukata kenan musamman a wannan yanayi da muke ciki dan haka abubuwan da aka karanta tabbata su kamar yadda babban malami malam awwal ya faɗa sannan kuma a gaba da yada wannan shine babban ribar da shi malam zai samu da kuma su kansu yan uwa da suka samu halarta daga kada ya zamto abin da aka karanta din kawai shi kenan an sauke littafi kowa ya yi alama ya sa kwanan wata an sauke shi yau ashirin da bakwai ga watan goma sun thousand wato dubu biyu da ashirin da biyu shi kenan wani je ajiye littafin kuma shi kenan sai dai kawai kuma tarihi gaskiya karatu mutuwa yake haka kokari za ka ka zaɓi mutum ɗaya ko biyu kai ma ka dinga karantar da su wannan shine kamar kai kana yau kanka muraji'a kuma kana ƙara tuna abin da aka faɗa yanzu ya za ka yi in ka rufe littafin nan abin da malami a shekara biyar ba fa kwana biyar sati biyar ba shekara ɗaya ɗin shekara biyar yau ta za ka iya hararo su ka dinga hakaito su ko da yaushe ballanta na ka aikata an karanta hadisai da yawa an karanta babobi da yawa a cikin wannan littafin kuma yana daga cikin abin da ke sa karatu ya zauna baya zubewa shine ka dinga aiki da karatun kuma ka samu ko da mutum ɗaya ne ko biyu kai ma ka dinga karantar da shi ka samu wasu ɗalibai mutum ɗaya biyu haka gwargwadon irin damar da ka samu ka zaunar da su ku dinga karanta kuma ku sake saukewa wannan yana daga cikin abubuwan da ba sa ilimi baya mutuwa da wurin an samu ɗalibai suna irin wannan Allah ta'ala ya sa ya haka sana abu na ainihin wato uku su kansu masu hidima da shirya guri da kuma ɗaukan karatu na audio da kuma na bidiyo gaskiya su ma ina jinjina musu sosai wannan majalisi na mu gaskiya ɗawainiyarsa tana da wahala ba kamar sauran majalisai ba da shi sa ko da yake in ka zo ga abubuwan abin zai kayatar da kai kuma za ka san lalle akwai yan uwa da suke tsaye kuma suna kokari sosai domin shimfiɗa kullum sai an yi wayarin ko da yake sai an kakara an jona kaza ba kamar masallaci wanda za ka kawai duk wanda malamin zai karatu wannan tebur din kawai za a ɗauko daga inda yake ajiye sai kujera shi kenan sai kuma yan shirye-shiryen masu rikodin ko masu ɗauka shi kenan amma wannan yanzu zuwa bayan an minti goma nan aka yi sallah an kawo zaka tare da an kwakwata kayan kuma an tsintsinke wannan hasken an cire tabanni an yi kaza an yi kaza an yi kaza to gaskiyar magana wannan aikin wallahi ba sai wanda Allah ya zaba da haka gaskiya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa musu a cikin mizanin kyawawan ayyukan su kuma sannan muna sake yin fatan alkhairi ga malam da kuma fatan kawai dan hutun da zai ne dan sharuwa ne kadan kar ya zama sun hutun kuma an an dan yi shi ne tsawo har kuma a dan yi sanyi muna fatan malam zai nazarci littafin da ko zai yi tunanin littafin da ya kamata a zo a dora dan da ma aiki kenan na da'awa in ba a nan ana can in ba a can ana can insha Allah da fatan malam ya dan huta kadan ya dan miƙe kafa to kuma dalibai sai su bude kunnuwa a koda yaushe za su iya jin malam ya ce a nemi littafi kaza kuma ga ranar da za a fara su muna fatan haka insha Allah sannan ina sake ba da shawara dalibai su dinga kokarin siyan littafi duk da dai littafai yanzu sun dan yi tsada amma gaskiyar magana ni ina ganin akwai karancin kwaɗayin ilimi da ɗalibin da zai dinga zuwa babu littafi wasu kuma abin da zai ba su mamaki suna da littafin ko da yake abin da na tambayi wani kwanan bayan sai ce ai yanzu akwai a waya to gaskiya ni gan nake in dai mutum yana da hard copy kamar haka to fa'idar da zai samu ta fita ta waya domin wata fa'idar an faɗa ya zaka ka rubuta a waya sai dai ka ji iya abun ne amma ka ga ɗalibin ilimi shi ya ganshi da littafi da abun rubutu da ya ji wata fa'ida ya samu wani guri ya rubuta ta da ya ji wani wata kalma wanda ta zamto ba kuwa dan ya kiyaye ta ya samu wani guri ya mata wani rubutu da zai fahimci me yake nufi to wannan gaskiya yana da cikin shi ma abubuwan da malami yana so in ya zo domin abin da yake karantarwa ya san cewa waɗanda suke tare da shi waɗanda su ma za su ɗauka su karantar ne da aka ɗalibai su dinga ƙoƙari akwai fa'ida da falala ta siyan littafin da kuma kokari a fara da mutum a kare duk da na san akwai wanda an fara da su wasu ba a gama da su ba kila sani da wasu a za wanda wannan yana nuna ka ƙara godewa Allah sai da Allah ya sa aka fara da kai wani in kila a cikin ɗalibai in ka bincika kila ko dai bai taɓa fashi ba ko kuma kila fashin da yayi bai faɗin biyu ba haka duk da shi aka fara da shi a gama wannan gaskiya ko a cikin ɗalibai suna daga cikin masu ɗan ajin tubarkalla suna cikin wayanda suke sabaka ta farko lokacin da ana haddace hadisai da kuma tattara ilimin hadisi za ga wannan ɗaliban na musamman wanda da su ake farawa da su ake kariya suna da bambanci da wanda an fara sannan ya zo ko kuma kan a kare ya gudu gani da ka daure a cije in an fara da mutum kuma ya kokari a gama da shi halalar ta farko da ta karshe ya zama so mutum ya samu Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi wannan majalisi ne albarka Allah madaukakin sarki ya kara mun kafaki Allah ta'ala ya kara sa albarka a cikin sa Allah madaukakin sarki kuma ya sa ainihin waɗanda suke gudanar da al'amura a wannan majalisi Allah kada ya gajiyar da su Allah ta'ala ya sa musu a cikin mizanin kyawawan ayyukansu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ban sani ba ko akwai wani bayani to
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah muna Allah mu da sarki godiya mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan rana ne albarka wadda wato rana ce ta da karfin ciki a wajen mu musamman mu ɗan wannan majalisi ne albarka na Musa Abdul Umair to ni na zo na tsaya ne dan an nuna godiya da yawun ɗan wannan majalisi ne albarka ga musamman shi malam da ya gabatar mana da wannan karatu har tsawon shekara biyar a malam ya yi littattafai a wannan majalisi na mai albarka masu yawa wanda akalla za su kai littattafai guda biyar ko shida wanda muka sauke su a wannan majalisi ba wai wannan bane na farko littafin da muke yake a hannun malam in zan iya tunawa ma littafi na farko ƙarashin ƙarashin karatu yayi na wani babban malamin mu da Allah madauki sarki ya karɓi rayuwarsa bayan ya fara karatu a wannan majalisi muna fatan addu'ar Allah madauki sarki ya jaddada rahama a gare shi shak malam Amina Sanawi wanda shi ya fara mana littafin kitabu tafsir in ban manta ba a nan majalisin malam kuma yazo Allah mun sarki ka fara yau ba tare da an dade da fara ba Allah mun sarki kuma ya azurta mu da malam ya zo ya ƙara sanin littafin bayan shi kuma aka dauka wasu tafan da irin su Shama'il Muhammadiyya da Nabiyu Rahma ga kuma al-adab al-mufrad wanda muka sauke wannan karo mai albarka to alhamdulillah muna wa malam godiya Allah mu da sarki ya saka mu da alkhairi Allah mu da sarki ya biya mu dukkanin bukatunsa Allah mu da sarki ya saka mu da alkhairi dangane da wannan dawainiya da yake yi da mu littafin nan kamar yadda aka faɗa shekara biyar kenan da ta a wannan majalisi ne albarka domin in zai iya tunawa an fara wannan littafin ne a watan takwas na shekara ta dubu biyu da sha bakwai uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha bakwai kaga kenan mun littafin zai ba mu shekara biyar to kuma malam da kuke gani wanda ba sani ba ba fa anan kuke yake ba saboda ana cewa dan gandu ne malam fa da garin kai yake zuwa shi gidan sa garin kai yake to amma kamar yanda Sheikh Muhammad Ghali ya yi bayani idan malam in ka ga malam ya zo karatu a nan wato wallahi ba karamin abu bane ba karamin abu ne da wannan ruwa da sanyi da komai haka ake tasowa a zo kawai dan a zo a gabatar da wannan alheri muna malam godiya gaskiya sosai sosai wadda godiya da sanyi da zamu yi ta goma amma dai muna miƙa godiyarmu ga malam Allah ta kama da alheri Allah ya yi dukkanin bukatunsa mu kuma da aka gabatar da karatun a wajenmu Allah mu dukkan sarki ya ba mu iko yin aiki da abubuwan da muke ji malaman mu Allah ta kama da alheri a shak awal gangamawa muna godiya Allah ta kama da alheri a shi babban malamin mu Muhammad Gali wanda kusan shine wannan shine ruhin wannan majalisi ne albarka don mu kusan shine mu gaskiya musamman ta abin da ke karatu muna godiya Allah ya saka da alheri Allah ne da yake saka muku da alheri Allah ya biya ku bukatun ku alheri Allah ya albarkaci rayuwa da rayuwar ƴaƴan mu kida sai faran sannan kuma ɗan uwa da ke san suna zuwa wannan majalisi don sauraron wannan alheri muna fatan Allah ya ƙara mana ƙarin gwiwa na ci gaba da zuwa irin wannan majalisai don karuwa da abubuwan da mu sani ba muna fatan Allah ya yi kuma aiki da abubuwan da muke ci wannan kusan a dan take ba tare da mun tsawwala ba shine dan godiya da ma nazo zan yi dangane da wannan karatu da aka gabatar mana kuma aka yi yau sai dai muna roƙo muna fata daga malam kamar yadda malam Muhammad Gali ya faɗa cewa idan malam ya dan huta to muna sauraron mu ji littafin da za kuma karasa mana a dora Allah ya saka da alheri Allah ya biya kowa da cikin alheri wa hadal qadar tuwa alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya taka da alkhairi a limamin wannan majalis Allah ya taka malam da alkhairi kamar yadda liman ya faɗa wa shekara biyar dai ana wannan littafi sannan kuma malam shekara ta goma yana gabatar da karatu a wannan majalisi in ba manta ba an fara 2012 yau gashi muna 2020 kuma karshen shekara to muna addu'a Allah ya kara wa malam tsawon kwana ne albarka a sannan muna da kamar yadda Jimai faɗa muna jira insha Allah malam ya sanar da littafin da za a sa a kamar za a sanarwa ɗan uwa wassalamu alaikum wa rahmatullah